الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تشدر فينا ثلاثين دقيقة عشرين ثلاثين شرح ألفية الإمام السيوطي كإلم الحديث yau 21 ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama da 439 wadda ta daidai da ranar 10 ga watan 12 2017 ta miladiya ba za su yi kodin da wayar ba daga shi za su ce a za mu yi da wannan ina yi da wannan
an tashi baiti na 256 ko?
na'am
na'am walwa bai auna eh
sau da kan zai mun kai rubutu take eh an yi bisa ɗaya bisa hudu
Allah ba mu yawa Allah Amin.
ya tsawai kare Allah ya kare lafiya آمين. نعم والواضعون بعضهم ليفسد نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله والواضعون بعضهم ليفسدا دينا من بعض نسى رحم حسدا كذاك كالصبا وبعض قد روى للأمراء لا يوافق الهوى وشرهم صفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعون وقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها قلوبهما من ذنوب كالواضعين في فضائل السوار فمن رواها في كتابه كذا نعم yace walwabi'una masu a kirkiran hadisai masu wazuku wannan zai mana akan asbabu al-asbab a wato asbabu da al-asbabu hamilat ala al-wadu abubuwan da suka sa aka kirkira hadisan karya yace walwabi'una masu kirkiran hadisan karya ba'dhum liyusida dinan sashen su sashen su domin ya bata addini wato dalilin da yasa suka yi abin da yasa suka yi don su bata addini wannan su ake ce ma zanadika zanadika don zandaka wanda dama su ba su yadda da addini ba su suke su kawo abin da yake a mutane da sun gani sai to yanzu wannan kamar wannan za a ce daga annabci yake faɗa abin da yake hankali ba zai ɗauka ba don su bata addini wa ba'dun nasra ra'ayin qasada wasu kuma wannan a ba'dun ai wa ba'dul wadiina saboda ka tanwinul iwab ce ko iwab iwab an Allah an an kalima na ba iwab an jumla ba malam ta alfiyar idan ya shiram da alfiyar alfiyar tana da daɗi alfiyar su ya alfiyar ibn malik ya ce wa ba'adun waɗansu kuma daga cikin masu wada'ul hadid nasra ra'ayin kasada kasada nasra ra'ayin ya nufi taimakon wani ra'ayi nasa ko ra'ayin akida ko ra'ayin mazhaba ta fikihu ko ra'ayin kungiya Mm, waɗansu abin da ta suke kenan idan sun bincika dalili sun bincika ba su samu ba dalilin da zai karfafa mazhabarsu sai su kirkiro hadisi kawai sai to ga hadisi ma mun samu kaza takassuban haka nan takassuban wannan takassub ya maqul li ajalihi wato haka nan ma saboda neman a arziki wato al-irtizaq kenan takassub al-irtizaq wato sana'a ce wannan su mai da shi sana'a su yi dan a ba su kudi wa ba'dun qad rawa lil umara ma yuwafiqu al-hawa waɗansu kuma daga cikin alwazi'una ƙadrawa ya ruwaito للأمراء يروي توما معلم آ وتسرقنا ما يوافق الهوى أبن ذي داشي دا أبن دا أبن دا رسو يكيسو يدو بسرقي دا أبن دا يكيسو سيكي أكوي حديثي sai tashi kamar yadda wani ya shigo wajen abu ja'far al-mansur ya ganci yana wasa da tattaba sai kawai ya kawo isnadi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sasqa illa fi fi khuffin wa hafirin aw jarata fi khuffin aw hafirin aw jana ba a yin ba a yin tsere sai akan abin da yake da hufi shine raguni au naslin ko kibiya au hafirin ko abin da yake da kofato kamar doki kenan aujana sai ya kara aujana ko fuka fuki tattabara ke saboda ganin shi na son tattabara ya yi ziyada a kan ya kawo kaga da abu jafar mansur ya sa aka ba shi kudi yana juyawa sai ce ka san na san cewa kiyar ta kiyar magalici ce ko na don duniya yake so da aka ba shi duniyar ya tafi kuma wannan ya zamanto a ya shiga cikin bakin littafin malaman hadisi shawarar da ci na ya ce wa sharruhum sufiyatu mafi sharrin masu wada'in hadith shine sufiya wato waɗanda suke danganta kansu zuwa ga hanyoyin sufai masu cewa suna zuhudu masu gudun duniya masu lizintar sarka suna lizintar yawan ibada qad wada'u to su ma waɗannan hakika sun kirkiro hadisai muhtasibin al-ajra suna neman lada da wannan abin da suka yi fi ma yadda'u a cikin abin da suke da'awa wai su abin da yasa suka yi neman lada suke in aka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan yace a'a kace man kazaba alayya mu muna yin man ka zaba lahuli mu gare shi muke taimakon addinin sassau taimakon don taimakon hanyar sa muke yin wasu faƙubilat minhu sai aka karɓa da gare su rukunan lahu saboda karkatar da ake da su gare su ana ganin salihai so da sai aka karɓa ba wanda zai tsammanin salihin mutum mai gudun duniya zai kirkiri hadisin karya zai yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam karya sai aka karba daga gare su shine rukunan lahu saboda an riga an yarda da su an karkata zuwa gare su hatta abana ha ulu imamin humu ulu imamin humu hatta abana ha har sai da wato ulu himan malamai waɗanda suke ma'abuta himma mai girma abana ha suka bayyana ta to kaga wannan yawa ni kana san wannan baitin yayi wani ne hatta abana haulu imamin hum a wata nusar a nusar al-ethiopi hatta abana halula humuhum wannan ya fi hatta abana ha hatta abana halula al'ula al'ula eh al'ula humu humuhumu hatta a bana ha al'ula har sai da waɗannan suka bayyana da suwaye waɗannan humuhumu su ne su wannan taukin ne humuhumu su ne su aikun san su suwaye ne masu wannan malaman hadisi to shi kuma a waccan nusar amma baitin zai tare ulo himamin ma'abuta hima himma humu su ne amma uluhumu a hatta abana halqula ismu mawsulun bi ma'ana alladina shine fa'il ma umuhumu mubtada wa khabaruhu silatul mawsul mubtada wa khabaruhu shine silatul mawsul hadi mubtada wa khabar min at-ta'zim ma la yaqta kamar yanda malamai suna faɗan wannan ne ana ana abun najmi wa shi'ri shi'ri wannan nau'i ne na taukidi wa shi'iri shi'iri waka ta waka ta ce kun sani kamar yadda ka ta yake cewa ne kun sani na san ku
yanzu to humu humu inda a bana halin da humu shine mubtada humu na biyu shine khabar saboda haka an samu wato tauhidul mubtada a tauhidul musnad wal musnad ilayhi dan ta'kid kuma to humu humu din sai ya zama to ita jumlar ita ce silatul mawsul na'am al'ula ismul mawsul ne humu humu silatul mawsul yanzu ma da shi ulu himan himan ne mu shi ya shi a kale uluhima min muhim wannan nusar in ka fa in ka gamda ta haka baitin zai baitin ba zai miƙe ba zai kare a wannan mudin ya ya yana tare da ɗin da su eh a gaba
a a a humu humu haka yake Eh, humu humu ai gashi al-ethiopi ya faɗa yace wa fi ittihadil mubtada'i wal khabar min at-ta'zim ma la yahfa ka qawlihi ana abu an-najmi wa shi'ri shi'ri والمعنى هم البالغون في الحفظ والك- والإتقان وتمييز الخبيث الغاية القصوى to wannan su ne wai a wajen imamu sudi wannan su ne suka fi kowane nau'i sharri a cikin alwaɗi ne saboda su sun yaudar mutane za a karɓa da gare su shi yasa a yahya bin sa'id al-qattani yake cewa lam nara salihina akbar minhum kadibuhum fil hadith ba mu taɓa ganin salihai sun fi komai karya ba irin karya su da suke a hadisi sufaye saboda ai ka ga ɗauki mushkilan wanda yake bisa kuskure in ya gane zai tuba su ko gani suke yi aikin aiki daidai suke ai shine sharrin bid'a shine sharrin bid'a wanda yake bid'a ba zai tuba ba illa man rahimahullah saboda shi gani yake ba abinda zai sa shi ya tuba abinda yake na alheri zai bari shine a kamar zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana طيب الذين وكانوا يحسبون انهم يحسنون صنعا بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا yace kalwazi'ina fi fada'il suwar misalin waɗannan waɗanda suka kirkiro hadisai domin sharrin waɗannan ashara wanda suka fi kowa sharri kamar waɗanda suka kirkiro hadisai fi fada'il suwar a cikin falalar surorin alkur'ani an tambayi shi ɗaya daga cikin mutanen ya ce to ai gani ne mutane sun mai da hankali sai karanta littafin abu hanifa suke na fito sai karanta littafin ibn isa suke na ɗani sun bar alkur'ani sai na kirkiro musu waɗannan hadisai kowace suna na falalar ko mutane sa dawo su karanta alkur'ani abin abin da aka yi ake kallo ko menene kasabinka menene mai ake cewa a a rubba rubba kam a- a- a- a- na'am kam qasidin lil khair lam yablugh Hmm? kam qasidin lil khair lam yablugh da yawa mutum yana nufin alheri amma ba zai cin masa ba saboda ya kauce hanya ya kauce hanya a yanzu mutum ya kama zai tafi mutum ya- yana son ya tafi zariya sai ya kama hanyar da magara kuma ya ɗauka ta zai ke zariya eh farar kenan ya ce famar rawa ha fi kitabihi duk wanda ya ruwaito irin waɗannan hadisai a na karya fi kitabi a cikin littafinsa kadar da wannan dauɗa ne wato tur da shi ya ya cika littafinsa da dauɗa Mm, na'am to mu karanta cikin mu ko sannan ya kara- ya bayyana sabubba da suke sawa to wannan kun gani a akwai saɓani wajen ƙazar nuna aiwasa wal ma'ana anna man nasa tilka al-akhbar mukhtalifa fi kitabihi wasa Eh, kamar rawaha fi kitabihi qadar to wannan fi kitabihi qadar din a muta'alliq da qadar da da da fi kitabihi muta'alliq da qadar ba muta'alliq da famar rawaha ba. wanda ya ruwaito waɗannan hadisai fi kitabihi qadar to a cikin littafinsa akwai dauda an taba da al'amur
to a wata nushar ya ce wafi nushatil muhaqqi fazar bizar ay fa'ala amran aw fi'la amrin min wadira kafariha ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب to ai fazar wato tale shi turku duk wanda ya rubuto waɗannan hadisai a cikin littafinsa turku rabu da shi أي فمن روى فضائل الصور في كتابه فدع كتابه ولا تعتمد عليه لكونه جمع تلك الأخبار المختلفة sai dai wanda yake ya bayyana asani da wanda ya bayyana asani to kaman asnad da fakar a hal na'am sannan ya bayyana sabubban da suke da suke kai da suke sawa ake yin ake kirkiro hadisai daga wanda suka kirkiro su din bima tadammanahu a cikin abin da faɗinsa ya kunsa walwabi'una su masu kirkiro hadisai wato masu kirkira da hadisai waɗanda suke an kirkiro su wato kaso kaso ne gwargwadon ana kasa su bisa al'amarin da ya ɗauke su da ya sanya su alal watsaye akan kirkirar hadisi to waɗansu daga cikinsu jumalan ya kirkiro a wato a jumloli adadi na hadisai domin ya bata addini da su wato din addinin musulunci su ne zanadika masu zandaka an ce wannan kalmar asali farisiya ce amma asalinta an ce ana tabiri da ita akan wanda yake a ya bar addini amma yana da awa yana cikin sa su ne munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce musu munafikai sai a ce musu zanadika na'am amma ibn zaid imam ahlul basra ya ambata yace cewa su kirkir sun kirkiro hadisai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai dubu goma sha hudu daga cikinsu akwai abdulkarim ibn abil auja wanda aka kashe shi aka tsire shi a zamanin khalifa al-mahdi khalifa al-abbasi na? a a wancan al-muslub daban wannan abin nan ne wannan wancan na ji muhammad ne ibn sa'id al-muslim na ji shi ne eh mun yi shi abu abdulkarim din ne yawwa ina kyautu sai ta muhammad ibn sa'id al-muslim yawwa al-muslim fi zandaka na'am a cikin zamanin a zamanin khalifa al-mahdi wato mahaifin harun rashid al-abbasi wa ka bayan ibn sam'an kamar bayan ibn sam'an al-nahdi al-qasri wanda khalid ibn abdullah al-qasri ya kashe shi ya kona shi da wuta kamar su haka kuma kamar Muhammad ibn Sa'id Ash-Shami al-Maslub fi Zandaqa wanda aka tsire shi saboda a Zandaqa da yi ya ruwaito daga Humay daga Anas marfu'an ni ne cikamakin annabawa babu annabi bayana sai in Allah ya so in banda to kaga in banda in banda kafirci ba zai rubuto wannan a zato yake bude kofar kadiyaniya na'am eh yan ahmadiyya na'am wada hada al-istithna ya kirkiro wannan istithna to gaciya illa an yasha Allah da yace saboda abin da yake kira ya zuwa gare shi na ilhadi wato fita daga addini da kuma da kuma barin addini ila tanabbi da kuma kira da yake zuwa ga yadda da wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya su
Mm, saboda kuɗi barai da yarba ne da masu ke su kuma yarbawa saboda jahilci suka same su to yanzu kuma sun zo saboda abin duniya an ce akwai wata makaranta a nan lami da crescent na manta sunanta ko ta ko crash ko wani ne crash an lami do yan pakistan ɗin da suke zuwa wajena da suke zuwa cikin sallah a nan na sun taba gaya musu suka ce masu makarantar nan fatan ahmadiyya ne ya kamata a tafi eh ba kote ba akan akan lamin da kuma sai lana mata da Allah mubarak na yau da daddare idan ko in ka ga in ka ga im- a a Yunus in ka ga Yunus na eh, Imran ba ta baya ne ya ce in ka ga Yunus da Allah ka a- a kai mu ka- kai mu magana to ka tsayar mu da shi To, insha Allah.
wala ya gaya mu ike an yake cewa zan zan gaya mu sarkin Kano ko na Mm. a suna da ai suna da tashoshi na satellite suna da tashoshi na satellite da suke yi dama tintin da suke yi amma kamar makaranta ai hadari ce tunda a nan tunda da tunda a nan ai kaga da ba suna da ita da aka kwace Mm, aka kwace na wallahi ai idan da Mm, da Allah dan bincika an ce anan kan lami da kusa sun faɗa ni mantawa ne ne sun gaya mu ina zuwa ba nuna ya kama gari biyu Mm. abun waɗansu kuma daga cikin alwabi'i na masu kirkirar hadisai nasara ra'ayi nasara ra'ayin nas- a kasada a ba da taimako ga mazhaba kasada shine abin da ya nufa kenan wato litta asu shine wanda ake ce mu so da ka kunga a wato in za ku eh, duk da yake dai wannan hanya ce wanda yake za a iya haddacewa ta shi'ir amma a da in kun kuna so ku rike su bil- da ijmal shine kaga asbab sababi na farko zandaka sababi na biyu ta'assub na'am kal khattabiya al khattabiya firqa ce ta rafida waɗanda suke cewar a a a Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya a a zai dawo Ah, zai dawo bayan ya mutu kuma suna cewa ah, ah, suna cewar Allah ya yi hululi a cikinsa Mm, ba shi Allah ne in suka ji in suka ji karar karar sautin ra'a tsawa ko ce wannan sautin sai warrafida haka arrafida waɗanda suka yan shi'a da suka da suke zagin sahabbai wal khawarij da khawarij waɗanda suka kafirta sahabbai da sau da da sauransu ibn abi hanan ne a wajena abu hatim ko lajina ku ibn shi ma yake wannan wa abu hatim ina kan abu hatim sai dai ibn abi hatim din gaskiya sai in dai a a- a- abu hatim ibn hibban ne. abu hatim ne ibn hibban eh gashi na a gashi nan yana cikin al-majruhin Eh.
na'am ƙasa an shekin min al-khawarij daga wani ah, mai riwayar hadisi daga wani tsoho mai riwayar daga wani mai riwayar hadisi daga kawarijawa cewa shi ya kasance yana faɗa bayan ya tuba ku duba ku ga daga wa kuke karban addinin ku فإنا قلنا إذا هوينا domin mu mun kasance idan muka so al'amari
سمعنا وعنا sai mu mayar da shi hadisi زاد غيره في رواية wannan sa ya kara a cikin riwayar ونحتسب الخير في إذلالكم ko muna neman muna ne muna tsororin neman lada a wajen batar da ku kwanan tuni to sai dai wannan gaskiya sukan ce wannan kissar suna suka a kanta saboda su kawari ba su kawari ba su yadda da karya ba suna ganin wanda ya karya kafin ba shi yasa ne ma akan ce sun fi kowa rashin wabu'ul hadith su su kawai sai ne kawai su takobi ne in baka yadda da su ba kawai suka ce yaushe za su yi wani tattauna barancin tattaunawa da har za su ce sai sun nemo hujjar da za ka yadda da ita su ba su yadda da yin karya ba shi yasa ake cewar wannan ake suka akan wannan riwaya Mm. na'am kwanan tuni ya ce da ya ce da ya ce ibn hibban ina fil majruhin sai ya ce wa fil asl ibn abi hadi to wanne ne
wa fil asl ay fi asl nusa okay to shi ne nusar wannan wancan.
shine nasu To.
ibn abi hatim Na'am.
shi yasa ai kage yasa wa- rawa abu hatim ya sanya shi baina Baina baina qausayn.
sahabbatin Eh.
abu hatim eh abu hatim
قال عمار بن سلمة Eh, shi yasa wato haka akan yi in mutum yana tahqiq haka yake tafsir Mm.
idan ya zo a cikin asl ga yanda yake na'am to ka tabbatar da abin da yake daidai baina ma'qufatin Na'am.
sannan na- sai ka yi ishara a hashiya da al da al- cewa ga yake wa fil asl kaza eh na'am ka nuna ta wannan shine amana ka nuna ta gyara Na'am.
waɗansu kuma sai su ce a'a ka sanya shi yanda yake a kuskure a asul din a ƙasa ka zo kai gyara manhaji ne amma wannan manhaji ne yake eh wa a kansa malamin ya shek mata Allah ya ji kansa akan wannan manhajin ya tsora a lokacin da nake aiki akan mustafar ɗabi'a wani mm.
na قال عمار بن سلمة Hammad Hammad bin Salama ya ce أخبرني شيخ من الرافع wani malami mai riwayar hadisi daga Rafi- Rafiba ya bani labari أنهم كانوا يجتمعون على وحي الأحاديث cewa su sun kasance suna hada suna hada ra'ayinsu akan su kirkiro hadisi wata il ahadith ko Mm.
na وقال الحاكم al-hakim an-naisaburi yace كان محمد بن القاسم muhammad ibn al-qasim حتى كان at-taykani ko fa at-taykani Tsari ya tsari.
bin nun to at-taykani to ni da ana at-taykani bil ya'
Tsari ya tsari.
نعم محمد بن القاسم مقاسم سيف دوبا الأنساب تند شيني يكي كاون النسب أم أيضا بالقاف بالفتح وتشنس أس- آه، الطاء المهملة وسكوء الياء الم- المنقوفة باثنين من تابعة في آخرها هذه النسبة إلى الطايا كان وهي بلدة بنواحي بلخ من كوز فخارستان وهي قصبتها وبها منبر وسوق وواديان من الأو- من أودية جيحون وهي في غاية النزهة وكثرة المياه تسمى في كتب الفتوح في كتب الفتوح ابن من ابن منجد هكذا ذكره ابو القاسم الطاير كان سوراك هكذا تبيا هكما اشكن اشكن لب اللباب اللباب في تهذيب الانساب شما كيتي الطاير كان سوراك شيني ديدي ba a fana kani ba amma bari mu ganin akwai a fana kani a fana kani na a cikin ansar bai san shi ba babu sau da aka fara kani a kai duniya Na'am.
wanda suke da nuna su gyara Mm.
na
وقال الحاكم imamun hakim annisa buri ya ce كان محمد بن القاسم أتباع كان muhammad ibn al-qasim tsaya kani ne ru'usul murji'a daga manyan manyan malaman murji'a ya ce وكان يدعو الحديث عن وكان يضع الحديث على مذهب على مذهبه يا kasance yana kirkiro hadisai a bisa mazhabar to kaga wannan dai ya kawo waɗanda suke ta'assub ga ra'ayin akida wanda suke kuma ta'assub da ra'ayin mazhaba Mm. kamar wanda a waɗansu malaman hanafiya saboda rigimarsu da shafi'iya suka wa- suka kirkiro hadisi akan ah, domin wato su masu kirkira hadisi don ta'assub nau'i biyu akwai wanda suke kirkira don su karfafa tasu mazhaba akwai kuma wanda suke kirkira don su rusa mazhabar abokin gaban kamar waɗansu 'yan hanafiya suka kirkiro hadisi a cewar a wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wani malami wani mutum sunansa muhammad ibn idris ashafi wa ashaddu ala ummati min alfi iblis ya fi tsanani ga al'umma ta bisa iblis dubu daga irin wannan kuma suka kirkiro hadisi don karfafa tasu martaba suka ce za a samu wani mutum a cikin al'umma ta sunansa a- a- a- a- abu hanifatan nu'man huwa siraju ummati huwa siraju ummati wannan kuma daga cikin usulobin su na kirkiro hadisin shine don su karfafa ra'ayin mazhabarsu su kirkiro wani hadisi akan kamar a waɗanda suke kamar irin a hadisan da yan shi'a suka kirkiro na wasiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga sayyidina ali to duk yana daga ciki to haka zalika daga cikin ta'assub akwai waɗanda suke ta'assubanci da lugha wanda suke cewa wai Allah idan ya fushi sai ya wahayi da arabiya in ya faɗin kuma ya yarda in kuma ya in kuma yarda sa ce sai ya wahayi sai sai ya wahayi da farisiya wannan yan shu'ubiyin kenan masu shuka masu yaki da larabawa saboda kun sai shu'ubiyun ake ce san saboda a daga cikin irin gabar da farisawa suke yi da addinin musulunci yawancin ta ai suna da suna gaba ne da larabawa saboda suna ganin musulmin da suka rusa daular su larabawa ne kuma har yanzu wannan gabar tana nan. tsakanin da dalilin duk da kuma da yawanci da wato hatta a cikin shi'a shi'a da suke farisawa da shi'a da suke larabawa a iraq daban suke yawanci waɗanda suke goyon bayan iran suka rufe ido tare da ita shi a da suke farisawa amma shi a da suke da asali na larabawa yawanci ba sa tare da iran saboda sun san a cikin abin nasu akwai wannan hikimar wannan daɗaɗɗiyar kiyayya Wannan da ya bar su ne wani wani larabawa ne amma ai su wannan ai su ɗan kasuwanci ɗan kasuwa ne waɗannan
Ka wasu cire da ake bayan.
na Ka wasu cire da ake.
hanya To sun kashe Ali Abdullahi.
a to ai bata ai bata gama ba ai bata gama ba yaman na tana da haɗa yana yaman it's very complicated yanzu za su zo kuma ka san da har yanzu akwai abubuwan kabari din nan dan dai kawai iran tana goyon bayan su da makamai manyan ne na fitan hankali da iran da hezbollah Ah, to a lokacin banu umayya banu umayya suna da sun ɗanyi abin da a saboda su tsara mulkin su duk wani appointment da za su yi yanki larabawa suke sa ba sa amincewa da da da fashion to kuma a can gabas tun daga iraq din abin da ya yi haccin sin su india su bila mawara an nahar duk yawanci da asalin su dola ce ta farisa to saboda haka wannan abin sai sa aka shiga wani nau'i na kabilanci tsakanin larabawa da farisawa shine har aka samu a harka da ake ce mata shu'ubiyya masu cewa kamar yanzu inda ake indigenous da settlers Mm, suka ce to su kawai komai za a mai shi shine da yan asalin kasa suke a kan larabci shi yasa su shekul islam ibn taymiya suka kira ta wannan harka ce ta zandaka domin an faɗa ne cewar kama ana neman yanci ne ga wanda ba laraba ba amma a cikin wannan abin su ake a kusa addini saboda addini shi ne ya sa aka ci nasara a kan waɗannan sha'o waɗannan a, mutanen na wanda ba larabawa ba to su ma iya akwai su irin da idan yana daga cikin irin wannan wato ringimu na shuruziya na وكذا وعليه يدعو الحديث haka nan ma waɗansu waɗansu daga cikinsu suna suna kirkiro hadisi takassuban domin neman arziki domin sana'a به وارتزاء wartizaqan domin arziki bi zalika da wannan kir- da warda fi tisa- fi qasasihim a cikin kisoshin su قال المصنف Mu- a- al-musannif a- a- imam suyuti yace
كأبي سعيد ka abi sa'id المداري al-madaini kamar abu sa'id al-madaini yawanci to waɗannan su ne al-qussas masu wa'azin turmi masu wa'azin turmi wanda suke kirkiro hadisai domin su samu abin duniya saboda haka za su zo ka kaɗan hadisi ɗan kankani aiki ɗan kankani a samu salada da yawa don mutane su ji daɗi su ba da sadaka kamar yadda kisa da na baku na imam ahmad ya haya bin mani ko ya shiga masallaci ya ji wani ya kawo hadisi doguwar kafacewa wanda ya ce wanda ya ce la ilaha illallah ga irin ladar da zai samu wanda ya zo ya ce masa a- ya ce to ga ya haya bin mani ya kira shi to ni ne ya haya bin mani ga ahmad ibn hanbal kuma mu san wannan hadisin ba ya ce to sai ai ka san cincin nake jin labari cewa ya haya irin mutumin nan da kuke gani wawa ne da ihi ne bai taba tabbatarwa ba sai yau ka dauka a duk duniya shi ne kadai ya haya ibn ma'in na rubuta hadisi daga ya haya ibn ma'in da ahmad ibn hanbal guda talatin la ilaha illallah
to kusas kenan shi yasa imam ahmad sai ya rufe bakin sai ya tashi ya ce shi na ga maka ka kyale shi to al-kusas kenan wanda su ne wanda suke yi takassuran dan a ba su din neman abinci masu wa'azin turmi tun da masu wa'azin turmi al'ada sa'a su suna neman abin da za su faɗa mutane su ji daɗi don sun ji daɗi su ɗauko sadaka su ba saboda haka in ba su samu wannan a cikin hadisai su hai ba ko kuma ba su san hadisan su hai da za su gaya mutane su ji daɗi ba sai su kirkiro kawai na'am وبعضهم من الرباعين waɗansu kuma daga cikin masu masu kirkiro hadisi ويروى عن بعض الخلفاء ya ruwaito ma waɗansu daga cikin halifofi wal umara'i da sarakuna ما أي hadisi ah, da ya kirkiro shi yuwafiqul hawa da yake dacewa da san ransu ai ma ya hawa umara abinda su sarakuna suke so يفعله kuma suke aikata shi
القياس به kamar riyad ibn ibrahim حيث وضع للمهدي yadda ya kirkiro ma- mahadi وأبي رشيد
mahaifin ar-rashid في حديث a cikin hadisin ما سبق إلا في نفسه babu tsere sai a cikin wato tseren da ake wajen harbi da kibbau أو كفر ko kuma a kofi shine ragumi أو حرف ko kofato shine doki ko jaki ko alfadari فقال فيه sai ya ƙara a cikinsa أو جناح aujana ko fuffuke وكان المهدي بالذات للعزيز محمد almahadi a lokacin ya kasance yana wasa da ta- da tattaba فتركها بعد ذلك sai ya bar shi ya daina wasa- ya daina wasan bayan haka وأمر بذبحه ya yi umarni da a yanka ta وقال ya ce أنا حملته ni وأبي ne na sashe ya wannan wa وذكر dokera an ambata cewa lamma kama المهدي yayin da shi ziyad ibn ibrahim ya tashi sai mahadi ya ce له
sai ya ce masa واشهد أن ashhadu أشهد ina shaidawa cewa zannin kiyar taka كفر كذاب keyar wanda mai keyar mummunan magarici ce قال المهدي لأبي عبيد الله abba mahadi ya ce wa abi ubaidillah لا ترى ما يقول لي فقاتل muqatil ba ga abinda muqatil yake faɗa min ba قال إن شئت وضعت لك أحاديث fil abbas yace in kana so zan kirkiro maka hadisai da suke bayyana falala abbas قلت لا حاجة لي فيها yace ba da bukata a kansu to haka suke yi. to waɗannan su ne al-qussas ko kuma wanda suke cewa ashabul agrab ad-dunyawiyya to ashabul agrab ad-dunyawiyya masu manufa ta duniya sai daga cikin su akwai al-qussas daga cikin su kuma masu kirkiro hadisai domin dacewa da soyayya da abin da abin da sarakuna suke so na'am شرهم mafi sharrin masu kirkiro hadisai su ne sufiya القوم المتصوفة wato mutane da suka yi sufanci juhal jahilai ينسبون yusabuna ila zuhud da ake danganta su ya zuwa ga gudun duniya بل وضعوا أحاديث sun kirkiro hadisai مختلف muhtalifa daban-daban حال قولهم hala kaunihim suna masu suna sun kasance a hali sun kasance متقصدين العذاب suna masu tso- neman la- neman samun lada من الله a wajen Allah فيما يدعو a cikin abin da suke da'awa يعني في زعمهم yana nufin wato a cikin riyawarsu wato batatta وقبلت منهم kuma sai aka karbi waɗannan hadisai daga gare su ay أي قبل الناس qabilan nasu mutane suka karbi waɗannan wato hadisan ƙarya da suka kirkiro ثقة منهم به fiqatan minhum bihim saboda aminci da mutane suke da shi bihim da su waɗannan sufaye ووقوفا أي kuma saboda karkata ai mailan ɗaya shine karkata ميل الله lahum ya zuwa gare su لما نصبوا إليه saboda abinda aka nasabta shi zuwa aka nasabta su zuwa gare shi من الزهد na daga zuhudu da kuma kyakkyawan aiki
ولذا قال يحيى القبر dan haka ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan yakan ce ما رأيت الكذب kadiba ما رأيت الكذب ba ban taba ganin ƙarya ba a cikin wadan a cikin wani أكثر منه في من ينصب mafi yawa bisa i- a irin a yadda irin yadda yake a cikin waɗanda ake nasabta su zuwa ga alkhairi أي لعدم علمهم wato saboda ilimin su rashin ilimin su بتفرقة من bi tafriqati ma yajuzu lahum wa ma yamtani'u alayhi يمتنع عليه da bambancewa tsakanin abin da yake halatta gare su da abin da yake hannuwa gare su أو لأن عنده حسن ظن ko kuma saboda suna da kyakkyawan zato وسلامة الصدر da kuma tsarkin zuci
ويحملون ما sami'uhu ala sidq duk abin da suka ji sai su dauke shi akan gaskiya sai su ce sai wani ma da mutane to wannan masu riwayar ke wato iri biyu ne akwai wanda su suke kirkirowa akwai kuma wanda suke riwayar hadisan ƙarya wanda suke riwayar hadisan ƙarya nau'i biyu ne akwai waɗanda suke saboda mukaffalu ne saboda ba su san wannan ba kuma suna da wannan salamatu sabir gani suke ba ya ba da za a yi cinye ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu su ne kamar wanda suke cewa hadisun annabi za ka ce ra'ifi kai ne ra'ifi kamar irin wannan ne nau'i na dalili na biyu kuma da yasa suke ruwaito hadisan ƙarya shine sun shagaltu da ibada ba su da lokaci da za su koma su yi muraja su karanta littafi su haddace kuma sai sai za su ruwaito abinda sun ji shi ba tare da tsantseni wajen riwaya ba saboda ba su da lokacin yin wannan dare sai sallah ya shi za su ɗauki littafi suna dubawa to saboda haka sai su ruwaito hadisai daga haddasu sai su ta kuskure wannan su ne sabubba guda biyu da yasa malaman malaman wato salihai suke kuskure a cikin hadisi masu riwayar kenan amma masu kirkirowa kuwa su waɗannan jahilai ne jahilai ne su ne wanda ya faɗa daga biyu saboda ba su san abin da ya halatta gare su ba da abin da ya hannu gare su na duk laifin su da kwarai da gaske duk laifin su da Mm, duk laifin su da wala ya ta nuna da tamizil khata'i min as-sawab ba ta shiruwa zuwa ga wanda za su tantance kuskure daga daidai حتى أبانها har sai da a wada har sai da a ta abana ai sai ka tafi ka kamo fi'il fa'il hatta abana ha azharaha wa bayyana ghalatatin fi dhalika jihadida har sai da manyan malamai suka bayyana su wato suka bayyana waɗannan hadisai na ƙarya suka bayyana kuskuren da ke cikin su
والمهم ulu himamin ma'abuta himma ashabu himamin aliya ma'abuta himma madaukakiya wa basu da kuma basira sani wanda yake cikakke to mun gyara wannan shi ta abana al'ula umumu al'ula har sai da wato waɗannan waɗanda suke su su ne suka bayyana ta suka bayyana waɗannan hadisan na'am والواضب لمن هؤلاء to kaga masu kirkiro hadisai daga waɗannan malamai daga waɗannan 'yan sufaye وإن خفي حاله على على كثير من الناس duk da halinsu yana ɓuya akan yawa da akan mutane akan a- a- wato mutane masu yawa فإنه لا يخفى على جهادنا jihadi zatil hadisi to halinsu baya ɓuya akan manyan malaman hadisi المقاتل wani ƙadihi da waɗanda suke tantance hadisan daidai bisa na kuskure كالدار قطن kamar imamu dar kutni وقد قال ya kasance yana cewa يا أهل مكة akwai malamin malla gidan da malam gari inda ya dace a dara kudi sai ce mai gida a zangon mu da kaza mai gida a zangon mu da kaza na'am وقد قال يا أهل ya kasance yana ya ce ya ahala bagdad ya ku mutanen bagdad لا تظن أن أحدا يقدر يغلب أن يغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ku taba tsammanin wani zai iya wani zai iya ke- zai iya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya alhali ina da rai wato shi ya bayyana shi dan dai ka rawaito hadisi wanda yake ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya san shi na'am as- al-hafiz as-sakhawi ya ambaci wannan a cikin fathul mubin dinsa وقيل لابن مبارك an ce ma ibn al-mubarak هذه الأحاديث الموضوعة waɗannan hadisai na ƙarya فقال تعيش لها الجهالة ta ishu da hal jihadira ya ce akwai manyan malamai da za su rayu domin domin tantance ta
إنا نحن نفسنا sannan ya karanta wannan ayar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun ne masu saukar da wahayi kuma mu ne masu kare shi wanda ya nuna kan cewar kariyar da Allah ya ce zai bayar ba ga alkur'ani kadai bane har da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai shi kariyar alkur'ani shine ta'jizi ba wanda zai iya kawo kamar sa kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi zai yi wa canza shi ba amma hadisi ta hanyar malamai wanda za su tantance na gaskiya da na shari'a saura ta kowanne an kare mana yawanci yan shi a ranar suna cewa wasu sai su yi maka ai allah ya fi wani kara kurari amma bai ce bai kara hadisi to ka gane wannan fahimtar su ce ga irin su ibnu mubarak su abin da suka fahimta kuma shi yasa din Allah ya kare hadisin da hadisan su na ƙarya ba an bayyana su ba na'am ثم ذكر kuma wato kasancewar Allah ya ce zai kare alkur'ani ba zai yi ba wani ba zai nuna kan cewa wai a ba za a yi tsarin a canza shi ba an yi kokari ne yanzu ko yanzu ba sun yi yan amerika ba sun yi alkur'an ba wannan wanda suka ce wai shi ne eh a ba musafin fatima ba yan iran a yan amerika wanda suka yi da turanci suka rubuta shi shine ake aka fassara shi zuwa larabci wai alfurka duk ayoyin jihadi suka kwashe kuma suka canza dai ma usulubin gaba amma sun sun ce wai su suna ganin su dauki usulubin alkur'ani ne don su ba mu musulmi wani su raba su da alkur'ani ga wani kuma kamar kisar da nake gaya muku na wannan wannan warraf din mai rubutun littattafai wanda ya canza a taura ya kai ma malaman yahudawa suka karbe ta suka yi farin ciki suka ba shi kuɗi ya rubuta injila ya kwafi sabuwar kwafi ya cancanza ya kai musu shi ma suka ba shi kuɗi da ya rubuta alkur'ani ya wannan canje-canjen yana kaima masu yana kaiwa irin ta wannan kasuwar kurmi din mu nan inda yan littattafai suke idan yan kwa- yan yan rubutun alkur'ani yana kai musu sai suke jefa masa suka ce wannan da yake cewa wannan ne alkur'ani ta tsammanin za ka canza shi ba za mu gane ba to shine kaga an- ko an yi kokarin ba zai tabbata ba shine to haka ma hadisai Ah, sharrin ya zama tukan a ce an kirkiro hadisan ƙaryan ba a tattace su ba a tantance su bai zama to mutane sa ta magana nan ku duk akan hadisan ƙarya suke ba su sani ba a sosai sosai kuma ka san abin da zai baka mamaki wato kaga dubunnan kwafis da ake yi kowane kwafi guda ɗaya sai hafiz ya karanta shi kowane kwafi guda ɗaya ba biyun da suke yi wala haka ga rajin su malaman mauritania din nan shina guda shina za ka ga kowane ba ba ganin stamps an gama tantancewa kowa sai a karanta kowane kowane kwafi sai an ba mutum ya karanta wannan wanda za su karanta a s- s- tabbatar a peji da peji yake don wai su rinka kula ba wai waya a canza ma bisa ku a'a abinda mashin ya kai wataƙila ya zama tokan cewa ana cikin suratul baqara sai a ɗauko wata takarda cikin suratul an'am a saka na hmm? oho yan dafor wai wanda ce shi ma annabi ne ko ba da wai hadda sura sura eh, ha- hadda eh, hadda wai suratul daforiya to haka wannan su ne zanadika da su sun san dama a su wannan dama kawai sun fito ne don su yaki addini irin shi'ubiyin din ne na ثم ذكر المصنف sannan malam ya ambaci
بعض أمثلة waɗansu misalai من وضع عن
wanda ya waɗansu daga cikin misalan wanda ya ƙirƙiro hadisi domin neman lada da faɗinsa to to shi nan haka ya ce humu kalwa bai ɗinya ya sanya ta tana da alaƙa da wancan haka ya karanta ta amma muskilan shi ne kan cewar a aro ɗin ƙa'idar aure faɓo bilat min hun rukunan lahumu hatta a bana ha'ulu imamin humu ya karye baitin uluhimamin a nan a wajen uluhimamin din nan ya kare hatta a bana hal'ula humuhumu na na kalwa da ina kamar waɗanda suka ƙirƙiro hadisai na ƙarya a cikin falalar surori wato kowace sura da sura almarwazi abu ammarul marwazi idan da zal ne shine almaruzi in bi zal ne amma idan bil waw ay bi zai ne almarwazi nisba ila marwa marwa marwa marwa eh marwa amma mu ne sai mu ce marwa marwa ne marwa yana daga cikin manyan garuruwa a can bilad farisa marwa wannan marwa ne wannan marwa ne wannan kuma marwa ne marwa to nisba gare ta shine almarwazi kamar yadda ake da rai nisba gare ta arrazi to al'amma almarudi abubakar almarudi cikin almajiran imam ahmad shi bitan shi ne ake cewa almaruzi wannan ko almarwazi na'am isma an ce ma abu isma nuh ibn abi maryam ina ka samu daga ikrima daga ibn abbas a cikin falalar alkur'ani sura da kowace sura da ta falala kuma babu wannan hadisin a wajen wanda da cikin almajirin ikrima ce kai kaɗai ina ka samu wannan sai ce ni na ga mutane sun bujire ma alkur'ani sun shagaltu da fikihin abu hanifa zartafan sira na ibn ishaq kisbatan sai na girgiro musu wannan hadisan domin neman lada haza an kasance ana ce ma shi wannan abu isma din nuh aljami ana ce masa nuh aljami ma ibn hibban ya ce ya tattara komai ban da gaskiya komai ya haɗa shi ban da gaskiya komai ya haɗa shi ban da gaskiya malaman hadisi akwai iya magana akwai iya jarho sai mun zo jarho wata abin ai za su za su fanku da yarayi gobe a sa kalimatin da suke amfani da su na'am Abdurrahman ibn Mahdi ya ce, Na ce ma mai sarata bin abdi rabbihi daga ina ka zo da waɗannan hadisai wanda ya karanta kaza yana da kaza. Urabbibun nasa fiha na girgiro su ne don kwaɗaitar da mutane akan yin waɗannan ayyuka. mu'ammal mu'ammal ibn isma'il da ajiyar cikin almajirin al-sauri ya ce na tambayi wani dattijo minal mutasawwifa daga cikin 'yan sufanci abadan abadan haya zira nan gari ne a iran yana nan aboda a gabar teku ya daɗe a hannun mutanen iraq mun je garin lokacin da da muka je na 1982 ba a kunna da daddare muka shiga garin bayan magarba haka ake yan mota ba a kunna fitila saboda suna ganin fitila za su turo muku a tilare sai ka ɗauka garin kufai ne masu kyashi da gidaje sai ga ana ta haka kowace taga an yi mata fentin an yi mata bakin fenti da daddare da rana amma sai ta harka amma dare na yi kafin ma mu je garin akan hanya haka muta aka kashe fitilar mota lokacin ana yakin iran da saddam da iran ba abinci ba a yaki magani na abinci ba a yaki magani
lokacin da ake yaki a wani ba Eh.
a yaki magani ba ku da fita ba a yaki ba da wani ya yi kowa ne sai a cikin gida
amma su ba sa sa fenti a shagunan gida su can wato duk gida fenti za a idan saboda suna ganin fitila suna ganin fitila target ne sai a turo artillery na saboda garin lokacin yana karkashin gari ne mai mai yanzu matatar babban matatar man iran nan take a bada na
Wane, iran ko iran iran iran bin nun a lokacin muna samari mun je iran muna muna a biyu
Allah ya kare lafiya lokacin na'am mun je za su yi lokacin da suke bikin ah, mun ji labarin cewar akan je ah, saboda muka je ingila suka haɗa lokacin ba daɗe da yin sauran ba lokacin kuma yin yana da rai Mm, mm. na'am Su- ya ce masa ya shek ya kai wannan dattijo man haddasa man haddasa bi hadal hadith wane ne ya rawaito wannan hadisin wato yana nufin wanda ke cikin falalolin alkur'ani sura da sura فقال لم يحدثني أحد ya ce ba wanda ya gaya min wannan hadisin
ولكننا رأينا الناس قد sai dai mu mun ga mutane sun kauda wato suna kwaɗayin wani abu ba alkur'ani ba وقعنا ووضعنا لهم sai muka kirkiro shi gare su يصرف wa- wannan hadisin domin su dawo da zukatansu ya zuwa ga alkur'ani
قال المصنف
al'imamu suyuti ya ce لم أقف على على اسم الش- هذا الشيخ ban sa- ban- ban- ban san ban gano sunan wannan shehin ba wannan dattijan da ibn mahdi ya yi ma magana إلا أن ابن الجوزي sai dai ibn al-jauzi له من طريق
fi mau- fi mawdu'at ya kawo shi a cikin littafinsa al-mawdu'at min tariqi bazi' ibn hassan ta hanyar bazi' ibn hassan هذا صحيح na'am نعم
hibban wannan ya ce ibn hassan bazi' na'am ya ambace shi a cikin at-tarikhul kabir سمع هشام بن عروة رواه عبد الرحمن بن مبارك إن كتم الخصاب أبو خليل البصري رواه هشام بن بن عروة ومحمد بن واصل أحاديث موضوعة شنو عشان أجتم كامل ابن أبي بزير بن حسان to sai ku gyara
عشان يجي وهذه الأحاديث يسوع تشابه بهذا الإسلام مع أحاديث أخرى يروى ذلك يروي ذلك كله بزيع أبو خليل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مناكير كلها لا ينكر shikenan ma عليها أحد Mm.
آه. أما ابن حبان بزيع ابن حبان دمود بزيع ابن حبان نعم مجيب بزيع ابن حسان
من طريق بزيد بن حصان ta hanyar bazir ibn hassan da isnadinsa ila ubay ya zuwa ga ubay إلى أبي na ومن طريق مخلد بن عبد الله da kuma ta hanyar makhlad ibn abdul wahid عن علي وعطاء daga ali da atwa وقال يعني ابن الجوزي sai ya ce shi ibn al-jawzi
الآفة الأول na fa a wato ku a a- a- a- al'afa laifin wannan riwayar al-awwal a riwayar farko min bazir والثاني annabiyun kuma daga makhlad
قال المصنف Mu- a malam yace
وكأن أحدهما فكأن أحدهما وضعه والآخر سرقه kamar ɗayan su ya ce ya girgiro shi ɗayan kuma ya sata Shi ne ba. Eh, ba cinya ba kafa ba.
aw kilahuma sarakahu min dalika ash-shaykh al-wadih ko kuma dukkanin su ne suka suka saci hadisin daga wannan mai kirkirar hadisin وبالجملة to a dai tattare ما رواها duk wanda ya ruwaito su أي فلائل السنة wato hadisan falalar surori sura da sura daga cikin malaman tafsiri a cikin littafinsa na ayi cikin tafsirinsa فعل لي kama a thalabi والواحد من أسباب النزول Mm.
والزمخشري أتكين تفسير سنة كشاف والبيضاوي شمال أتكين تلتاف سنة تفسير فقد أخطأ في أي مسكوي فيما فعل أتكين عبد الله أي كتاب
وقبر وقدر وقبر أي وسخ وسخ كتابه بذلك قدر wato ya fata ya ya ya sanya mai littafin sai yayi dauka da wannan abin ne Mm.
قال الحافظ العراقي al-hafiz al-iraqi yace لكن من أبزر من abraza wanda ya bayyana isnadinsa daga cikin waɗannan malaman tafsiri الأولين kal'awwalaini kamar na farkon nasu shine at-ta'alabi da al-wahid at-ta'alabi da al-wahidi وهو أوسط li udhrihi to wannan yafi wato yalwa ga uzurinsa wato za a karɓi uzurinsa إذ أحال عليه nazirahu yayin da ya mayar da mai du mai tsokaci mai duba a cikin littafin akan mai sai a kan sanadin sa don wanda ya rawaito hadisi mawdu ya kawo maka da sanad ke ya kuma da sanad ba wanda ya kawo maka hadisi ba tare da isnadi ba to a wannan kamar ya ce maka to ni na tabbatar wannan ingantacce ne a wajena to wannan shine yayi gish a wannan shine ya zamanto abun ba shi da uzuri eh man asnada laka faqad ahalak wa man a- wa man arsala faqad takaffala lak eh wa in kana la yujuzu sukutu alaihi duk da yake a, baya halatta a yi shiru akai wato a yi shiru akan hadisi da'ifi ko da an kawo shi a, a, maudu'i ko da an kawo shi da isnadi a yi shiru akan sa ba tare da an bayyana shi ba
وأما من لم يبرز man lam yubriz sanadahu amma wanda bai bayyana isnadin sa ba أورده بصيغة الجزم kuma ya ruwaito shi bi sigatil jazmi da siga yankakkiya yace a, shi- ita ce da wato mabni lil fa'il ba ya ce irin kamar ruwiya ba an ruwaito kawai ya faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mm.
وخطأه أفعل to wannan kuskuren sa yafi muni
هذا نعم kazzamakhshari نعم ban sani ba wannan tana cikin nusha ko ko shine ya karata ya sanya ta baina maqufatayn na'am
هذا نعم
na'am ورد في فضائل الصور مفترقة
haka ne wato ya zo a cikin falalolin surori mufarraka daban-daban أحاديث hadisai waɗansu su sahihai بعضها حسن waɗansu su hasan وبعضها ضعيف waɗansunsu masu rauni ليس بالمعنى ba ma- ba- ba mawdu'ai ba تتوهم أنه لم يصح في ذلك شيء kada kai tsammaci cewa babu abin da ya inganta daga cikin fada'ilus suwar خصوصا مع قول الدار musamman tare da faɗin addar kutni أصح ما ورد في فضائل القرآن mafi ingancin abin da ya zo a cikin falalolin alkur'ani
فضل قل هو الله أحد.
falalar kulhu wallahu ahad akwai wannan a tarhuni a tarhuni ya yi mausu'at fada'ilu suwar mausu'at fada'ilu suwar al-qur'an ya ba hadisan ya yi takharijin su aiki ne kyakkyawa wa abu mamaki tare muka yi karatu da shi amma shi da'awa ya yi amma da yake mutum ne mai kokarin bahar Mm. ya ɗabbaka manhajin malaman hadisi ya yi wannan a shi- a cikin a lokacin nan a jami'a islamiyya wanda duk suka fi rauni wajen ilimin hadisi wanda suka yi da'awa Mm. eh don saboda mawaɗin hadisi ɗin da suke ba su da yawa duk sun fi rauni a ilimin hadisi a cikin dai karatun da suke sai dai wanda yake da interest da kansa shi ya je tarhuni dan madina ne yana nan littafin na littafin sama yana nan ina ga yana cikin waqfiya za ku iya downloading din sa na'am وقد جمع المصنف كتابا في ذلك سماه a shi imamu suyuti ya ta- ya rubuta littafi fi dalika akan fadailus suwar da ya kira shi فضائل الزهور zahar ظهر khama'ilu zahar fi fada'ilu suwar wato a an san khama'il ko geza na na wato fure na fulawa gezar fulawa geza ake cewa ko an eh geza eh, kamar a a- a- a- a- a- a- alkeba ko a ko a sirdi kaga an yi an an saki haka layuka haka eh fla- eh, ko a kaf eh a kafet ma ana yin khama'il ba kamar irin wannan bakin irin wannan cin baki bezar eh beza beza kwarai Ge- beza wannan beza ne bezar mm, geza na doki ne na gashi fi fada'il suwar na'am وذكر أن الصور التي صحت الأحاديث في فضل ya ambaci cewa surorin da hadisai suka inganta a cikin falalarsu الفاتحة al-fatiha wannan kam sura ta zo akan falalata qasamtu salatu baina abdi na'am والزهراء wa zahrawan baqara da ali imran za su zo ranar alkiyama kan zahrawan wal an'am shi a wajen imam suyuti ta inganta amma a wajen at-tarhuni bai yace bata inganta ba والسبع و- wasabu tuwal mujmalan da kuma surayen nan guda surorin nan guda bakwai a dunkule
والكهف wal kahf na kan ka- ka- karanta ta a a wanda ya karanta ta za a bashi haske to ko kuma wanda- ko kuma da karanta ta ranar juma'a falalata ita ma ta zo وياسين wa yasin ta ma waɗansu inganta hadisin amma ibnu kafir amma ina jin ibnu kafir ne yace babu hadisi da ya inganta a falalar yasin
والدخان wa dukhan
والملك wal mulk ita ma wannan ta, ta inganta wayannan duk a wajen imamu suyuti sun inganta والزلزل wal zalzala والنصر wal nasr والكافرون wal kafirun cewa ita rubu'ul qur'an wal ikhlas wal mu'awwidatan da kuma masu tsirarwa guda ma- masu kariya guda biyu falaki da nasi قال وما عداها wa ma adaha abinda yake ba su ba لم يصح فيها شيء ba abinda ya inganta a kansu wallahu a'lam na'am wal wad'u fi targhibi ترغيب بابتداء جوزه مخ- مخالف الإجماع والوضع في الترغيب ذو- ذو ابتدائي kirkiro hadisi a cikin ah, kwadaitarwa zubtida'i bid'a ne kirkiro shi akai wato ba shi da asali jawazahu mukhaliful ijma'i wanda ya saba ijma'i shine ya halatta yin sa wato kenan yin wannan wad'in hmm, ya saba mai ijma'i duk wani shine ayat targhib din Hmm.
suka kawo mana suka ce yado- sai sun yi hujja suka ce in za ka kawo shi fitar ibi wata wa kula da ba ka kawo sai kawo a da da shiga ta tabi eh to inda sigatul tamrid ne da sauki amma ai shi sigatul tamrid sai idan bai ifi na amma in mawdu'i ne ko da sigatul tamrid ba a kawo ba na'am
الوضع للحديث في الترجمة kirkiro hadisi fi targhibi a cikin kwadaitar da mutane الناس في الطاعة kwadaitar da mutane a cikin da'a والترهيب لهم da kuma tsoratar da su gargadin su akan sabo وابتداء ma'abu ne na bid'a جوزه دون ما يتعلق بالأحكام wato banda wanda yake da rataya da hukunce-hukunce وهو بعد الكراهية alkarramiya waɗansu daga cikin alkarramiya firka ta almurji'a قوم من المبتدعة mutane ne daga cikin 'yan bida'a نصبوا إلى محمد da aka danganta su zuwa ga Muhammad ibn Karram السجستاني as-Sijistani al-mutakallim malamin falsafa تشديد da shi- bi tashdidin ra'i fil ashhar Karram ba Karam ba نعم waɗansu suna cewa karamiya amma karramiya ne واستدلوا لذلك بما في بعض الروايات sun ruwa sun kafa hujja akan abin da suke yi saboda abin da ya zo a cikin waɗansu riwayoyi في حديث a cikin hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan wanda ya ƙarya a gare ni da gangan يضل liyudilla bihin nas dan ya batar da mutane da wannan ƙaryar يتبوأ مقعده to ya tanadi mar- ma- mazaunarsa a cikin wuta
وأخذوا بمفهومه sai suka ɗauki da abinda hadisin yake fahimtarwa جواز الكذب عليه halaccin yin ƙarya akan annabi sallallahu alaihi wasallam li qasd ihtida'in nas idan mutum yayi ne da niyan ya shiryar da mutane suka ce to ayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kazaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi nas dan ya batar da mutane to kuma ka'ida shine hamlul mutlaq ala al muqayyad to can da aka ce man kazaba alayya muta'ammidan wannan mutlaq ne wannan kuma da aka ce li yudilla bihi nas wannan muqayyad ne saboda haka wanda ya yi ƙarya don ya batar da mutane shi ne aka yi masa wa'i to saboda haka mafhuminsa kuwa wanda ya karya ba don ya batar da mutane ba bai zama to wanda aka ce masa zai shiga wuta ba saboda haka in mutum ya karya da kyakkyawan manufa babu komai saboda wannan riwaya na'am ai shi din ne shi ake magana shi ake magana ai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane a wannan na farko dai riwayar bata inganta ba man kazaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi an-nas riwayar bata inganta ba sannan in za a ɗauki wannan mafhum ɗin to kaga ma sai a ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an sabili li yudilla an-nasa bi ghairi ilmin mm wa yattakhidha wa man adallu mim ya aya take ne إن لا لا يهدي القوم الظالمين إيه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ويتخذها هزوا kai wannan fa ba fa haka take ba wannan ne a cikin a cikin suratul a cikin suratul luqman ne ko a cikin suratul an'am a a kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman eh na'am eh kullu ajidu fi ma uhiya muharraman la ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lamat khinzirin fa innahu rijsun wa man adallu eh eh ita ce bari mu ganta اثنين من البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to kaga shi ma sai a ce babu laifi mutum ya kira ma Allah ƙarya in dai ba dan ya batar da mutane bane ko ba haka ba ko ba haka ba to alhali kuma wannan lam din lamus sairura ne wanda shine suke ce mata lamus sairura waman azlamu faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban liyudilla an-nas ay yasiru akhir amrihi yudilla an-nas karshen al'amarin sa zai batar da mutane kaman faltaqat nam lamul aqiba lamus sairura ne suna ce mata eh suna ce mata lamul aqiba ma na'am كما فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا wannan ai ba lamun ta'lil bace ko tunda su da suka dauke shi sun dauke shi dan ya zamanto musu maki amma akibar daukar sa da suka yi ya kuna lahum adu zai zamanto maki gare su kuma sababin bakin ciki saboda haka wannan lamus sayrura ce wa lamul aqiba ba lamun ta'lil bace saboda haka kaga bayan rashin sanin hadisi kuma ba su san larabci ba na'am waɗansu daga cikinsu suka ce mu ai ƙaryar da muke domin sa muke yi la alaihi ba muna yin ta ne a kansa ba wa hamala ba'dhum waɗansu su kuma suka ɗauki hadisin wanda ya yi min ƙarya wa akan cewa ma'anar wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam sahir wanda yace shi sahir ne sallallahu alaihi wasallam to wannan shine man kaza ba alayya aw majnunun ko yace shi majnuni ne ko kuma yace shi sha'ir ne wani hau dalika amma ba ka faɗi wata magana ka danganta gare shi ba al-hafiz ibn hajar yace wannan kuskure ne daga wanda ya aikata shi ya faru ne daga jahilci domin shi kwadaitarwa da tsoratarwa yana daga cikin yana daga cikin yana daga cikin hukunce-hukuncen shari'a da aka tattara
وذلك وما أشبهه wannan da abin da ya kama da shi مخالف الإجماع sabanin ijma'i ne
أي إجماع المسلمين ai ijma'in musulmi الذين يعتقدون wanda alladhina yu'taddu bihim wanda ake da wanda ake kirga su a cikin maganar mal musulmi da ake yadda da maganar su فقد أجمعوا domin sun yi ijma'i akan cewar yin ƙarya da gangan akan annabi sallallahu alaihi wasallam أكبر yana daga cikin mafi girman manyan zanubai كما صرح العلماء به.
kamar malamai yanda- kamar yadda malamai suka bayyana wannan
وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه بنقصه وغالب الموضوع مما اختلف من ina ganin mu tsaya a nan Um, mu tashi akan wannan muka karanta wajazama shehu abu muhammadi a sheikh abu muhammad a a imamul haramain kenan ya yanke akan hukunci bi kufrihi bi wad'ihi akan kafircin wanda ya kirkiro hadisi in yaqsidi idan ya zamanto yayi da gangan ya ƙarya yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to wannan ya kafirta na'am
وجزم الشيخ المقلد almulaqabu الملقب malam wanda ake masa lakabi da rukunul islam rukunin musulunci a shine abu muhammad abdullahi ibn yusuf ibn hayawai aljuwaini walidu imam alharamain mahaifin imam alharamain aljuwaini shi wancan abul qasim ne ko bi kufrihi da kafircin wannan mutumin saboda wannan kirkiro hadisin da yayi ليقصد idan ya yi nufin a yin karyar فإنه kaffara man ta'ammada al-kadhiba ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ka- ya kafirta wanda ya ganganta karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Ah. Ah. hayawai ba wannan ta din ba ba wannan eh tawaihi ce ai Mm. sukan ce hayu mm, hayuya kamar rahuya hayawaihi na'am وفي الزواج a cikin littafin azawajir na ibn hajar al-haitami بعد نقل كلام الشيخ bayan ya ruwaito maganar sheikh eh, walid imam al-haramain وقال بعض المتأخرين wani daga cikin ma'abuta wani daga cikin malamai da suka zo daga baya ya ce وقد ذهبت طائفة من العلماء a wadan- wani bangare daga cikin malamai ya tafi ya zuwa ga cewa أن الكذب على رسول cewa ƙarya ga Allah da kuma ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كفر kafirci ne يخرج عن yana fitar da mutum daga musul daga addini ولا ريب أن babu shakka تعمد الكذب cewa ganganta yin ƙarya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam تحليل a cikin halatta haramun أو تحريف ko haramta halal كفر محض kafirci ne tsantsa إنما الكلام في amma magana tamu a cikin yin ƙarya a gare su ne فيما سوى abin da yake koma bayan wannan انتهى ƙarshen maganarsa kenan
وبه يعلم da wannan ne ake sanin cewar abin da aka faɗa أن كلام الشيخ cewa maganar sheikh walidu imam al-haramain إن لم يحمل على الزجر idan ba a ɗauke shi akan wato cewa wato gargaɗi ne mai tsauri ba yayi مخالف لل- ya saba ma ijma'i وقول ولده fadin ɗansa kuma imamul haramain هذه hadihi zallatun wannan zamiya ce daga ba daga ma daga malam ليس بذلك المصلح ba wato ba wai ba magana ce wadda take mai wannan mai- mai- mai matukar kyau ba وللتعمد a yi tunani saboda akwai tafsir Um, maganarsa ba za a yi watsi da ita ba hal a kira ta zamiya tunda tana da fuska da yake za ta zama to karɓaɓɓa shine wanda ya ganganta yin ƙarya ga Allah da manzansa domin ya halatta haram ko ya haramta halal wannan kaga wannan kafirci ne don ya halatta haram don da ya halatta haram da sani ko ya haramta halal da sani ya kafirta kawo mutum yana son ya sharholiyarsa yana so ya halatta barasa sai je ya kirkiro hadisi in ya kirkiro hadisi yana so ya ce a yi shan giya daidai ne to kaga duwanda ya ce shan giya halal ne kaga ya kafurta in yana sane ya fada to balantana har ya kirkiro hadisi akan wannan saboda haka ba za a yi ma maganar walidu imam al-haramain kudin goro akan cewa zalla ba ce domin akwai tana da fuskar da take daidai amma maganar inda zai zamanto cewar za a yi masa a- a- a- za a warware maganarsa shine inda ya zamanto mutum ya yi ma'alla da manzansa karya sallallahu alaihi wasallam karyar da ba za ta kai zuwa ga halatta haram ko haramta halal ba to wannan za a ce kare wannan shine za a ce idan ya ce kafirci ne ya fita daga ijma'i domin zunubi ne ba kafirci ba ne an fahimta shine falyu ta'ammal a yi tunani akan wannan na sai mu tsaya nan ko sai mu tashi darasi na 34 wace kisa eh na الرصافة ايه ا بغداد الرصافة ايه
wani malam da kuma wani hadisi wani zafi da mishi al-isra wal mi'raj ba wa sunan ko shi akai al-imam ibn abbas ba wani sunan ta hadisi
okay eh, al-imam ibn abbas
a jiki ba da nake jina cewa wai haka barakan da kuma eh tana a cikin dukkan malaka da yake ba magana da duk cewa da ne ma mun cewa ya sa cikin ceto ceto su ne ke a cikin wannan da yake mutu da to ke ce dabba da zamu mutu kiyama mu kina cikin ceto da zai da ya biyo a cikin eh wani waya
wato shi a a- a kawo. wannan duk yana daga cikin a wurin wannan irin wa'annan wato kamar yadda ake cewa mutum ya takaita kansa kan duba a cikin sahihain Mm, ba ka da shakka in sai ga mutum ya jina ta ne yana ta kwashe-kwashe ga hadisan sahihain bai karanta su ba Mm. bai karanta buhari ba bai karanta muslim ba amma ya jina ta kwashe-kwashe Mm, to haka ai dole a samu rigima mana na ce a wannan hadisi na ibn mahdi da ya kawo na faza'il wannan suwatan suwar eh ya shiga kenan hadisin wannan a sayyidina ali da yake cewa man kadiba alayya fa innahu man yakdib alayya yalijun na yalijin nar eh duk shi ne man yakrib alayya yalijin nar zai shiga wuta Mm. na'am akwai hadisi ko ba ɗaya ne da ya inganta da ke bayanin kafin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam game da mahaifiyarsa
eh akwai hadisin cewar ta ga haske ya fito daga cikinta a ba atlahu kusuru kisra wa sha kusuru sham wanda ah, manya-manyan gidajen sham sun haskaka da wannan hasken da ya fito daga gare ta saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa an tambaye shi menene farkon al'amarinka ya rasulullah qala da'awatu abi ibrahim wa ru'ya ummi allati ra'at farkon al'amarina shine addu'ar babana ibrahim shine addu'ar rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika da kuma mafarkin da mahaifiyarsa ta gani amma abinda ake faɗa na irhasat na kan cewar ran da aka haife shi cewar a a katangar fadar kisra ta faris eh da duk wa'annan wa'annan duk ba su da asali eh to eh eh akwai menene eh, ma- ma- akwai wani wani da suke cewa iwan iwanu kisra menene Mhm. yawanci dai a cikin littafin ma- mauludi da ake kawo su Eh. Mm. wannan dai shine ya inganta na'am a wa yake da suna wannan malaminmu dr akram diya al'umar ya rubuta asiratun nabawiyyar sahiha To abin da ya ka- ya kawo wannan ne abin da ya inganta na'am to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu